بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أبيعوا الله وأبيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا يا كوم من أي وندك إيماني da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Alqur'ani ubangiji na kiran dukkan musulmi kenan aliyullah ku bauta wa Allah wato ku kadaita shi ku bi umarninsa inda yace ayi ayi inda yace a bari a bari wa adi'ur rasula abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cikin sunnoninsa a cikin hadisinsa shi ma lalle ayi masa biyayya yadda Allah za a kadaita shi a bauta masa a bi umarninsa yi da hani to haka annabi sallallahu alaihi wasallam za a so shi fiye da yadda mutum yake sauransa kuma a yi masa biyayya duk abin da yace a yi a yi duk abin da yace a bari a bari domin shi mai isarwa ne daga Allah abin da yasa aka faɗi Allah aka dawo da sunansa shi mai yiwa ne bayan ya yi bayani a alƙur'ani ka gane zai faɗi wani abu ko wanda baka gane shi cikin alƙur'ani ɗin daga cikin bayanansa abin yake fitowa to yadda ka yadda da alƙur'ani haka yadda haka za ka yadda da bayanansa na cikin sunnoninsa sallallahu alaihi wasallama idan ya haramta wasu abubuwa a cikin sunna karka ce a aini ban gani a qur'ani ba a wanda ya fi ka sanin qur'ani ne ya faɗa shine annabi sallallahu alaihi wasallama in yace ya wajabta wani abu karka ce ban gani ba a qur'ani to annabin ne yake faɗa mai magana da Allah ne yake magana adiyullah wa adiyur rasula wa ulil amri minkum sannan kuma ayi biyayya wa shugabanni wanda Allah ya danka lamarin musulmi a hannunsu daga cikin musulmin to wannan shine daga bin Allah sai bin annabi sallallahu alaihi wasallam sai bin na gaba wato bin na gaba din nan tabi'ai sun yi masa fassarori iri iri wasu sun ce malamai ake nufi wadansu sun ce a sarakuna ake nufi ta ka ta yadda magana ɗaya ce zamanin da ai babu sarakuna sai malaman malaman su ne ake samun masu ƙarfin zuciya a cikin su a naɗa sarakuna masu marasa ƙarfin zuciya ku a basu da wa'azi da karantarwa masu domin rikon duniya sai mai karfin zuciya da gasken gaske wata rana a cikin sahabbai abu zarrin ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi ya rasulullahi kana tura mutane suna zuwa suna yin aiki suna zama gwamnoni suna shiryar da jama'a ni ma ka tura ni wani wuri mana yace abu zarrin kai miskini ne dan uwana zauna nan tare da mu nan nan zaka zauna tare da mu kai miskin ne dan uwana sarauta ba zai dace da kai ba to saboda haka masu karfin zuciya daga cikin malamai su ne suke yin sarauta in sarauta ta koma hannun jahilai to shikenan sun zama kamar kowa su ma umurni za su ji daga wajen Allah da Annabi sallallahu alaihi wajen masu isarwa su ne malamai in ji Abdullahi Gwandu a cikin Biya'ut Tawili wa ulil amri minkum kuma saboda tsarin zaman lafiyan jama'a ko waɗanne shugabanni lalle ne mabiyansu su bi umarninsu matukan umarnin bai saba wa Allah ba nan ne zai ba da damar a bi umarnin sarakuna don samun tsarin zaman lafiyan jama'a kiyaye rayuka da jini da dukiya da mutunci da iyalai don a samu zaman lafiya in ba a samu mutumin da ake jin tsoronsa ake bin umarninsa abun ba zai yi ba sannan sojoji sun san shugabanninsu to su ma su bi umarnin shugabanninsu ma'aikatan gwamnati sun san shugabanninsu kowanne ya bi shugabansa dukkan kowane aiki dai kowa ya san na gaba da shi to na baya ya bi na gaba shine tsaruwan lamari in dai wannan bi bai zama sabon Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta'ur tura sahabbai yaki ya da musu Abdullah ibn Huzafa wani mutum ne mai ban dariya da ya je can wajen yaki sai hura wuta ce duk ku zo ku shiga wuta sai suka ce a wani irin mu zo mu shiga wuta ta ni ba sarkin ku ba annabi ya ce duk wanda ya bi umurnin sarki da na nada ya bi umurni na duk wanda ya saba masa ya saba umurni na duk wanda ya saba umurni na ya saba wa Allah suka ce a musuluncin da muke yi ba muna yi ne dan kada Allah ya shigar da mu wuta ba za ka ba mu umurni mu shiga mu ba za mu shiga ba da suka koma gida manzo Allah ce gaskiyar ku la da asli makhluqin fi ma sai khaliq ba yadda za a bi umurnin wani mutum a cikin abin da ba bin umarnin Allah ba in dai abu na sakon Allah ne to ba wanda zai saka dole ka yi masa sai dai wanda ya fi ka karfi wanda zai ce in ba kai ba zan kashe ka to wannan ne ko kisan kai ya saka an yi khilafa idan baka kashe mutumin nan ba zan kashe ka to shi kenan sai ka kashe masa mutumin sa in hukuma ta kama ku shi za a kashe shi kai kuma za a daure ka a wata fatawar malamai duka biyu za a kashe su to amma in dai ba kashe ka zai yi ba to in yace ka kashe wani ba za ka kashe ba la da atul makhluqin fi ma sayyidil khaliq saboda haka in sarakuna jahilai ne ba san umurnin Allah da na annabi ba to in sun bada umurni sai a duba a gani in ya saba wa Allah ba za a bi ba wa diur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya cikin kowane lamari faruddu ila Allah war rasuli sai ku mai da lamarin wajen alqur'ani ya muku bayani war rasuli kuma yar wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana nan ya muku bayani in baya nan ku duba sunnoninsa sunnonin su muku bayani su warware muku dukkan rikici wa makhtalaftum fi min shay'in fa hukmu ila Allah duk abin da musulmi suka yi jayayya a ciki to mai da hukuncin sa wajen alqur'ani zai warware musu kamar yadda aka faɗi jiya kowane rikici ya kamata musulmi in dai zai kawo jayayya tsakaninsu su mai da shi wajen alkur'ani da hadisi ya warware musu in sun yi imani da Allah da manzon Allah in ji Allah din in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kamar yanzu halin da ake ciki waɗansu sun ce su malamai ne kuma sun ce malaman musulunci ne sun ce su masu abi ne sun ce ɗariƙar kadiriya kafirci ne ɗariƙar tijaniya kafirci ne ɗariƙun waliyai kafirci ne waɗansu malamai sun ce a'a wannan abu tun zamanin sahabbai ake bin ɗariƙun zikiri Hassan al-Basri ya karbi dariƙar zikiri wajen Sayyidina Ali a karba wajen sa kamun aje wajen Sayyid Abdul Qadir ya zama mukaddamai kaman goma ko goma sha ɗaya saboda haka dariƙu suna da asali kuma istighfari ake yi da salatin annabi da la ilaha illallah duk alqur'ani ya yi umurni da wannan ya ce wastaghfiru innahu kana tawwaban wastaghfirullah inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا saboda haka umarni daga alqur'ani ya zo ai istighfari ai salatin annabi ai la ilaha illallah a rike adadin su safe da yamma wanda za a rike wazkuri ma rabbika bukratan wa asila kuma a je a karba wajen malami da izini wannan ba su da aure ba su da idda Allah ya ce aure su amma in za a aure su sai a koma wajen masu su a aure su idan mutum ya yi istighfari ya yi salatin annabi ya yi la ilaha illallah za a ba shi lada amma in ya dauki ya biya istaqamu ala tariqati al-asqinahum ma'an gadaqan kuma abi malami ya koya maka addini gashi na a cikin alqur'ani shi ma wattabi sabila man anaba ilayya to masu cewa akwai ɗariƙu gaskiya ne suna da wayannan hujjoji suna da su da yawa sannan sai a ba masu cewa amma su ma su zo su faɗi nasu muji ko zai samu shiga a musulunci yake to wanda kafiri zai shiga musulunci ne zai faɗa ya zama musulmi inda an ce istighfari kafirci ne salatin annabi kafirci ne la ilaha illallah kafirci ne to ran da kafiri zai shiga musulunci me zai faɗa ya zama musulmi in ya ce la ilaha illallah a da ka daga malamai sun ce kafirci ne in ya ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai kai salatin annabi malamai ga wasu malamai sun ce kafirci ne to da me za a shiga musulunci in an ce dai zikirin Allah kafirci ne to ashe kenan qur'ani ya warware mana hadisi ya warware mana maganar da aka faɗi na cewa kafirci ne a wata siyasa ce daban ba addini bane Na'am.
wata siyasa ce taimakon wasu mutane akan bukatunsu su biya kuɗi a yi musu aiki ba addini bane a fa inda na za ta fi shi in kowane lamari musulmi suka yi jayayya a kai to lalle su go su bude lamarin gaban alkur'ani ya warware musu gaban hadisin manzo Allah ya warware musu ba za su yanke hukunci da kansu ba آه، فردوا الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ان فكوكا زاكم ايماني دران اللاهرة ذلك ين هكا mai da lamari wajen alkur'ani ya warware rikici a gane mai gaskiya da mai ƙarya a zari khairun shi yafi wa hasan shi yafi tawilan makoma mai kyau domin duk wanda aka yanke masa hukunci aka ce in ji alkur'ani in ji hadisi in mumini ne ransa ba zai ɓaci ba amma in aka ce wani ne ya yanke hukunci sai kaga ana zage-zage ba mu yadda ba ba mu yadda ba amma in in qur'ani da hadisi ka yanke hukunci duk wanda yace bai yadda ba ya ridda saboda haka shine kikkiawan makoma
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا alam tara ila allazina yasumuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida ayar farko da ta nuna cewa lallai abi umurnin Allah abi umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi umurnin shugabanni in babu umurnin sabon Allah a ciki to anan kowa shi shugaba ne a fanninsa a shugabannin alkur'ani dole a bi umarninsu domin amana ce wanda Allah ya ɗora musu shugabannin hadisi dole a bi umarninsu in sun ce wannan sahihi ne a yadda in sun ce wannan da'ifi ne a yadda in sun ce wannan maudu'i ne a yadda amana ce wanda Allah ya ɗora musu haka masu furu'a haka masu tauhidi haka dai dukkan kowane fanni sannan in amana ce ta wajen zaman gari da zaman lafiya ga, ga, ga sarakuna ga alkalai ga masu kiwon lafiya to in wani rikici ya faru a mai da rikicin alkur'ani da hadisi su warware wa musulmi in sun yi imani da Allah da ranar lahira to saboda haka ne wannan aya ta zo ta ce ah, yaya kaga waɗannan mutane masu ƙaryan cewa ya tsumuna annahu amanu bima unzila ilayka su- masu ƙaryan cewa wai su ma sun yi imani da kai a da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika suna ƙaryan cewa sun yi imani da kai da alqur'ani sun yi imani da taura da injila da dukkan littattafan zamanin da da aka saukar kafin ka zo sun yi imani da su amma duk da haka yuriduna an yatahakamu ila tsaguti in sun ɗaga shari'a ba sa kawowa gabanka sai su kai wajen dodo ko wajen ɗagot da yawa ta abin da ya raba mutum da Allah shine ɗagot nan an ce kabinul ashraf wani ba yahude da munafiki sun yi jayayya akan wani hukunci munafikin ya ce mu je wajen shugabanku kabinul ashraf kai ba yahude ne ya ce a'a mu je dai shugabanku muhammadu kai musulmi ne sai aka dage sai shi ainihin munafikin ya ce kar a je wajen shugaban musulmi annabi muhammadu a je wajen shugaban yahudawa tunda wannan mutum ba yahude ne ya san kabul ashraf in aka bashi dukiya ta rasuwa zai biya bukata annabi kuma gaskiya zai yanke to aka yi jariya dai sai aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam aka yanke hukunci annabi sai ya ba shi ba yahude gaskiya munafiki ba shi da gaskiya dama ba shi da ita tunda yace bai yarda a yi- a kai wajen annabi ba to da aka fito sai ya nuna dai hankalinsa bai kwanta da wannan shari'a ba a wani kauli an je wajen abubakar ya tabbatar da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani kauli a a wajen umaru aka je da aka je wajen umaru sai ce yaya aka yi ne umaru ya gaya masa em, shi ba yahude ya gaya wa umaru yadda aka yi sai munafiki ya gaya wa umaru ce maganar ba ma- manzon Allah ba sun ce daidai ba na ce ya yi hukunci eh ya yi maka hukunci kai bai hude ka yarda ya ce ya yarda ce to bari kai ne hukuncin bai zauna maka ba eh to bari in fito maka hukuncin da zai zauna maka zai shiga gida mun da in fito yanzu yanzu nan sai ya shiga gida ya dauko ta ce bari in maka hukuncin da zaka yarda da shi yanzu ha sai ya sare kansa da ya sare kansa sai yahuda ya gudu wannan ya wutsul wutsul ya mutu mai gaskiya ya gudu wanda aka sa da kansa ya wutsul wutsul ya mutu sai aka yi labari umaru ya yi kisan kai manzo Allah ce la ya tajasar umaru ala qatl mu'mini umaru ba zai samu karfin zuciyan kashe mumini ba akwai dai wani abu maza sai dangin ba yahude suka je suka yi karan umaru ya yi mana kisan kai saboda haka mu ba mu neman wani abu ko na rama ko wani abu mun yafe amma a biya mu diya in ji dangin wanda aka kashe aka kira sai na umaru yaya aka yi sai na umaru ya mai da magana annabi ya yi shiru sai jibrilu ya zo ya ce umaru ya raba tsakanin ƙarya da gaskiya ne daga nan aka sa masa alfaru a rannan mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya shikenan sai annabi ya lalatar da jininsa ya zama halal tunda yake ya ƙi shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ko hukuncin yake kullum musulmi in an masa shari'a ta musulunci wanda babu son zuciya ba goyon baya ba an karkatar da shari'ar ne don wani ya ji daɗi ba gaba da gaba aka yi shari'ar to musulmi da iko ce zai afil sai dai in an yi shigar da son zuciya ga dalilai na shigar da son zuciya ga su a fili amma in dai da hukuncin alkur'ani da hadisi aka yi to musulmai da iko yake yana yin afil ba shi da ke babban zunubi ne kwarai da gaske akwai khilafa ridda ne ko babban zunubi da yake shi alkali ba ba ba makami irin na annabi ne ba magaji ne to saboda haka ake cewa babban kabira ne kace to ai hukuncin Allah yaki tunda yace ya ya da hukuncin Allah ai ya ridda to babban zunubi ne dai a yau mutum shari'ar musulunci ya ce bai yarda ba ya tsumuna annahum amanu za unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti amma duk da haka suna so za su kai shari'ar su zuwa ga dodo tagut wato duk abin da ya baka da Allah ko dodo ne irin na arna ko mutum ne ko namiji ne ko mace ce komi da ya raba ka da Allah ya zama dodonka wa qad umiru an yakfuru bihi ai ko Allah ya ba musulmi umurni su kafirce wa dodo ومن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها lalle dukkan musulmi ya rabu da duk abin da zai raba shi da Allah ya kafirce wa abin da zai raba shi da Allah ya imani da Allah kai an riga an ba su wannan umurni duk abin da ba Allah ba su kafirce masa su komo kan hanyar Allah wa gaduru an yakfuru bi wa yuridu shaytanu amma duk da haka dai shaytan yana bin su su munafikai ayu billahum dun ya badda su dalalan ba'ida wata mai nisa duk wanda ya ki shari'an Allah ya ki shari'ar annabi ya nemi wata shari'a dai shedan ya ja shi ya kai shi bata mai nisa
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم إن أكجاء منافقين تعالوا إلى ما أنزل الله كذو أيمن شريعة دابن دا الله يسوكر وجمع زن الله صلى الله عليه وسلم وإلى الرسول كذو النبي يمن شريعة دابن دا الله يسوكر منا إن أنفدا مزهكا يصدون عنك صدودا sai su tsare hanyar zuwa wajenka su ce sun fi son aje wurin wani a yi shari'a wai za ki ranta alai da manzan Allah wailar rasuli ra'aital munafiqina sai ga wayannan munafikai yasudduna anka suna tsare hanya ga barin azo wajen ka ai shari'a sududan tsarewa saboda haka lokacin da muke ciki lokaci ne wanda Allah ya riga ya gajiyar da bayinsa saboda haka sai kowane mutum daga cikin mu yayi wa kansa shari'ar musulunci duk abin da ka sani haramun ne kar ka yi shi ba sai wani ya yi sata ake neman alkali yanke hannu ba ba sai wani ya sha giya ake neman wani a yi masa bulala ba ba sai wani ya zage wani ya ce masa shege ba a yi masa bulala ba ba sai wani ya nemi matar wani ya yi zina ne ake jere shi ko ake masa bulala ɗari ba to in aka yi bi hanyoyi na gaskiya ai kaga babu waɗannan abubuwa duka wata rana cikin rabitul alamin islami wato jam'iyyar musulmi ta duniya gaba ɗaya da take da headquarter a makka wanda su ibrahim ne suka kafa ta an kawo ajanda aka ce muna nema a bamu abin da zai sa musulmi samari masu gujewa sallah su dawo cikin masallaci samarin musulmi suna ƙin sallah suna gujewa sallah suna bijirewa musulunci abin da zai dawo da su cikin masallaci kowane malami ya faɗi ra'ayinsa waɗansu ce abin da za a yi sai a tura malamai masu wa'azi waɗansu suka ce abin da za a yi a tsabba littattafai ana rabarwa waɗansu suka ce abin da za a yi a buɗe gidajen rediyo na musulunci a yi ta wa'azi waɗansu suka ce a kafa makarantu aka faɗi dukkan komai sai suka taɓo shehu bai magana ba shehu ran kaula sai a sakataren wannan lokaci ana kiransa muhammad surur sai ce babanmu kai ne babanmu ba kai magana ba yace ai maganin duk waɗanda aka faɗin nan ba wanda ba mu sha ba ba mu warke ba magunguna na gaskiya guda biyu ne wanda za su warkar da mu ɗaya nan dukkan kun san shi ɗaya kuma sai irin mu ɗaya wanda kuka sanin nan shi musulunci kullum akwai katanga da aka kewaye shi da wannan katangar akwai kofa in za ka shiga kofa buɗe take zo ka shiga amma in ka shiga za ka fita ba ka da iko ba za a buɗe maka kofa ba sai dai ka haura katanga in za ka faɗo ta ciki sai a sare ka ko ka faɗa ta waje a ce yarin dakar a yi masalla ko ka faɗo ta ciki a ce a yi masa haddi a yi masalla amma ba za a bari ka fita ba kuma akwai wuka na yanke hannun barawo akwai bulala na dukan masu masu yin masu yin zina da masu yin kaza akwai duwatsu wanda ake musulunci abin da ya tanada kenan yanzu an rushe wannan katanga an bar musuluncin a fili ba shari'a kowa ya shigo kowa ya tafi ba katanga saboda haka ne yanzu ku ba da shawara a samu daulolin larabawa tun daga ƙasar nan da muke mu soma da ita ta zo ta sa hannu za ta yi shari'an gaskiya na musulunci sannan wata ƙasa ma ta yi hakan nan shari'ar musulunci in baligi mai hankali ya ƙi sallah kamo shi za a ce tuba ya sallah in ya ƙi a kashe shi to yau an kashe mutane da dama gobe abin da za a samu a kashe ba zai kai na jiya ba jibi abin da za a samu ba zai kai na shekaran jiya ba sai ga kamun shekara guda komi ya yi kyau kowa ji tsoron takobi ya ji tsoron bulala an bi shari'a daidai sai wata kasar ma ta zo ta yi haka wata kasar ma ta zo ta sai kasar duniya ta yi kyau amma kowa ya bari kowa yadda ya ga dama ba ruwan gwamnatoci da addini shine ya kawo wannan ɗaya kenan irin namu kuma mu mukan kama mutum ne mukan kama saurayi mu ɗauko ayoyin ƙur'ani mu ɗauko salatin annabi mu ɗauko zikirin Allah mu dama mu dama mu danne shi mu ɗura masa in mun ɗura masa mu sake shi je ka ku je ku tambaya samarin shehu Ibrahim Kaula suna barin sallah in shehu ku je duk duniya duk garin da kuka je in kuka tambayi mutane shehu Ibrahim Kaula za ku ji su akwai su amma ku tambaya su ma su zama ƴan kwaya suna suna barin sallah ba za ku samu haka ba to wannan sai irin namu saboda haka a kiyaye shari'a a kiyaye shari'a rashin shari'a shi ya kawo dukkan rashin zaman lafiyar duk duniya waɗanda suka ce za su shari'ar musuluncin ma sun ɗauki wani abu ne a cikin musuluncin ba su ɗauki wani abu ba afa turu ne ba'adul kitabi wa takfuruna bi'ab Allah Allah ya mayar mana wani lokacin da za a yi shari'a da musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu kan Allah ya gajiyar da mutane sai da Allah ya sake kawowa wani lokaci yasudduna an kasuru da kaifa فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت يديهم ثم جاءوك يهلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا abin da yake nufi da cewa mu ɗauki ayoyin alkur'ani mu ɗauki salatin annabi mu ɗauki sunayen Allah mu dama mu ba mutum in ya sha ba zai iya barin sallah ba yana nufin utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata niyya fashal munkar wa la zikrullah akbar dama za a ga masa banda wasa da sallah kamun a bashi masa yanci banda wasa da sallah banda wasa da sallah sannan a bashi istighfari a bashi salatin annabi a bashi la ilaha an hada masa ga karatun qur'ani ga wa'azin banda sallah ga shi wannan zikirin ma shi kansa yana hana mutum aikata sabon Allah to wannan in mutum ya sha wannan ba zai iya sabon Allah ba sai dai abinda ba a rasawa wanda mutum ba zai zama annabi kamar annabawa ba dole ne wannan abun ya faru amma kuma ba zai zama irin na mutane ba يصدون عنك سورة فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يهلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف إذا أصابتهم مصيبة يا يا كغني وأن متاني منافقين إذا أصابتهم مصيبة إن وت مصيبة تاسا بيسو بما قدمت أيديهم سبب أبو لسك gabatar an kashe musu ɗan uwansu ba da gangan aka kashe shi ba shi wannan dan uwa nasu wani abu yayi wanda ya wajabta kisa aka kashe shi idan musiba irin wannan ta same su thumma ja'uka su zo wurinka yahlifuna billahi su rantse da Allah su ce in aranna illa ihsanan wa tawfiqa abinda muke nufi ba mu son ayi kisasi mu dai muna so ne a bada biya shi wannan mutum kaza kaza kaza ka san sha'anin munafiki dama kullun rantsuwa ne yahlifuna billahi ma qalu yahlifuna billahi yurdukum yahlifuna billahi rantsuwa saurin rantsuwa wajen munafiki yayi ƙarya ya rantsuwa yahlifuna billahi suka rantse da Allah in aradna ba abin da muke nufi illa ihsanan sai dai gyara tsakani wa tawfiqan da daidaita tsakani
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وأن منافقين ai Allah kaɗai ya san abin da suke koya a zuciyarsu na ƙiyayyar ku ku muminan gaskiya Allah kaɗai ya san ƙiyayyar da suke ɓoye muku a zuciyarsu su munafukai in Allah ke gaya wa annabi kenan ulaiikal ladina ya'lamu Allah ma fi qulubihim Allah shi kaɗai ya san abin da yake cikin zuciyarsu na ƙiyayya ya rasulullah fa arid anhum wa izhum ka kawo da kai ga barin su saboda wannan wuri ne annabi baya baya kashe munafukai idan musulmi sahabbai sun ce ya rasulullah mun ji Allah yana gaya maka ya ayyuhan nabi jahidul kuffara wal munafiqina wa ghalid alaihim kai jihadi ka yaki kafirai ka yaki munafikai ka tsananta musu magana mun ga kana yakin kafiran ba mu taɓa ganin kana yakin munafikai ba sai yakan ce kuna so ne mutanen duniya su ce Muhammadu ya gama da makiyansa ya komo yana kashe mutanensa ai mutumin ne bai san munafiki ba mutumin nesa bai san munafiki munafiki ne ba yana ganin kowa masoyi na ne idan na kashe mutane na an kaga sai mana dariya ce mun so mu kashe junan mu to shi ba arid anhum din nan ka kawo da kai gabarin su din nan to shine manzo Allah yake aiki da shi yake jihadi wa munafikai da tsananin magana mai tsanani wanda za ta bata musu rai farid anhum wa izhum wato ka kawo da kai gabarin yakan su wa izhum kai musu wa'azi wa qul lahum fi anfusihim ka keɓance su su a junansu ka gaya musu ƙaunan baliga magana wadda ta kai matuƙa mai tsoratarwa misalin manzo Allah kira soje da ce kun gani Allah fa ya san abin da kuke kullewa a zuciyarku kuma ya gaya mini idan ba ku bari ba la in lam yantahi al munafiquna wal ladhina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila yanzu nan zamu zare takobi akan ku in ba ku daina ba kuna ɓoye mutane ne ba ku ɓoye wa Allah to in ba ku rufa wa kanku asiri ba to lalle za mu zare ta ku mu yaƙe ku mu kwashe matan ku mu sayar mu kwashe ƴaƴanku muna rufa muku asiri saboda ku kuna cikin mu ne amma lalle ku ci gaba da rufe rufa kanku asiri ya kira su kadai ya gaya musu irin waɗannan maganganu masu tsanin wa qul lahum fi anfusihim ka gaya musu su kadai daga su sai junansu kaulan magana baligan wanda ta kai matuƙa cikin ba da tsoro
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع dukkan manzo da na aika a duniya in ji Allah ban aike shi ba sai don a yi masa biyayya ni ne na yi umarni kowane manzo na a yi masa biyayya duk abin da ya ce a ce an yarda sam'an wa ta'atan kowane annabi in zai wazi anubudullah wattaqu wa adiuni anubudullah wattaqu wa adiuni ku kadaita Allah ku bauta masa ni kuma ku ji magana ta ku bi umurni na kowane manzo na aika haka na bada umurni ayi masa illa li ta'a bi iznillah wala wannan mu izzalamu anfusahum su wannan rashin gaskiya ake zo wuri na a yi musu shari'a ya ce shi gara a je wajen kabu da wani ne dan uwan kabu ya ce ya ce je wajen na dan gana min shari'a ya ce a ce mai yaddana ya ce ba a kashe shi ka lokacin da aka kashe shi nan wajen kabu
da rude dan uwan kabu ya ki ya ce sai dai waje na sai in sarki ya yarda amma kana gaban sarki ne ba amma ka in sarki ya yarda ba za ka ce wannan babban manzo kamar kana magana da sarki na ba za ka ce in sarki ya yarda ba za ka ce in ka yarda ba sai ka ce in sarki ya yarda amma kana gaban sarki ne ba amma ka ce in sarki ya yarda ba za ka ce ranka dai in ka yarda a'a in sarki ya yarda haka ake gaya manzo Allah a fadar in manzo shi ma ya nema musu gafara wajen Allah in sun yi haka la wajadullah tawwabar rahima da duk laifin da suka shi kenan sai Allah musu gafara in dai kasa baki suka tuba suka ce musu gafara sannan kasa baki na yafe su wannan kullum haka yake duk musulmi in yayi laifi komi laifinsa in yayi tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na tuba Allah na tuba kai min gafara albarkan annabi Muhammad shikenan Allah sai maka gafara wajadullah tawwabar rahim wani bararabi ya zo wajen manzon Allah kamun ya iso da kwana uku sai manzon Allah ya rasu ya same shi ba yanzu ya daga ido yayi kuka yayi kuka sai ya fadi ya fada kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi Allah ya aiko ka ka fada mun ji mun bi kuma mun kiyaye abin da ka fada kuma mun yarda a cikin abin da Allah ya aiko akwai wanda Allah ya ce ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما Allah ya ce dukkan mutane da suka ɗebi zunubi komi yawan zunubin in sun zo wurin ka sun tuba wa Allah in ka nema musu gafara Allah ya yi musu gafara to na ɗebo zunubin na zo wurin ka kuma ina neman na tuba wa Allah ya min gafara albarkacin ka sai Allah Allah ya mini gafara ina roƙon Allah ya mini gafara to anan wani kauli suka ce ya rasu shi wannan bawan Allah wani kauli suka ce wani sahabin da ya rawaici hadisin wanda ya rawaici hadisin ya ce lokacin ina zaune haka da ya faɗi to ni sai bacci ya ɗauke ni sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mini wannan balarabin ƙauye da ya zo ya roƙi Allah gafara ya ce nema masa gafara na nemi gafara wajen Allah ka ce masa kai masa albishir Allah ya masa gafara kuma haka yake kullum mutane su rike annabi sallallahu rike annabi da kyau sallallahu alaihi wasallam a rike annabi sallallahu alaihi wasallam da kyau wato sharrin makiya su raba ka da annabi inda an raba ka da annabi to an gama da kai an gama da kai wai baka cewa bi jahi rasulillahi baka cewa don Allah don annabi wato annabi mutum ne kamar ka auzu billahi annabi mutum ne kamar ka ai kafirai suke ce ma anta illa basharun misluna kafirai ne suke ga wa ai kai mutum ne kamar mu ba musulmi ba musulmi ka ai ya san annabi mutum ne amma ba kamar mutane ba yanzu takaddun naira hamsin hamsin din nan in ka yayyanke takaddun jarida a gwargwadon su sai ka zuba su tare a cikin kwando gaba ɗaya kace yaro ya je ya ɗauko wanda yake so duka dukan su takardu ne ko amma takardun naira hamsin ɗin daidai take da sauran takardun nan amma takardu ne annabin ne zaka ce mutum kamar kowa wane kai in mutum ne kamar kowa kai kiran sallah sa sunan wani kaji in zai yiwu in ka zo iqama ka sa sunan wani kaji in zai yiwu in ka zo tafiya ka sa sunan wani kaji in zai yiwu annabin sallallahu alaihi wa sallam wallahi musulmi su girma annabi su girma annabi sallallahu alaihi wa sallam so annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda aka hada shi da kin annabi da wulakantar da annabi ya zama shaki bai da rabu a lahira komi ibadarsa Allah bai son sa bai son ibadarsa yahudu da nasara suna bautawa Allah amma saboda ba sa son annabi ne Allah zai kai su wuta kuma komi ibada su wuta Allah zai kai su annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ga dama man yudi rasul fa kada Allah duk wanda ya so annabi ya masa biyayya shikenan yayi wa Allah amma Allah bai taɓa duk wanda ya bi shi ya yarda da shi ba a'a Allah bai taɓa duk wanda ya masa bauta ya yarda da shi ba a'a amma ya ce sau da yawa duk wanda ya biyayya wa Muhammadu ya yi mini sallallahu alaihi wasallam a tsaya kwarai da gaske a gyara zuciya a fiskarci annabi sallallahu alaihi wasallam jikunan mu su fiskanci Ka'aba wadda aka nuna mana duk inda zamu ibada mu fiskanci Ka'aba zuciyoyin mu su fuskanci zatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da ke hankulan wajen wajen addu'a suna wajen al'arshi to zuciya mu kada su rabu da zatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mun yi haka muna tare da Allah yasudduna an kasuruda fa kayfa idza jina wa kayfa idza wa ma arsalna min rasulin illa li yuqa bi idhnillah wa law annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadu allaha tawwabar rahima fala وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يهكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم هرجا مما قضيت ويسلموه تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يهكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم هرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا duk wanda yake ya yi imani da Allah da annabi da abin da aka saukar annabi da abin da aka saukar mutan farko ya yi imani da shi amma ce ba su a shari'a wajen annabi fala ƙarya yake bai imanin ba ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت فلا duk wanda ya imani da Allah da annabi da duk abin da ake imani da shi yadda musulunci masa shari'a fala wa rabbika ubangiji ce na rantse da ubangijinka Allah ne yake cewa ya rantse da ubangijin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ce ya rantse da ubangijin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani sai aka ce la amruka na rantse da rayuwarka annabi kenan Allah ce na rantse da ubangijinka ya rantse da kansa kenan ya rantse da zatinsa kenan fa rabbika la fala wa rabbika la yu'minuna wani wuri ce fa rabbika nas'alhum ajma'in amma kanu ya'malun la yu'minuna mutane ba za ba za su yi imani su zama mu'minai ba hatta yuhakkimu ka fi ma shajara bainahum sai sun kawo maka shari'a a gabanka sun sa kai musu hukunci akan dukkan abin da ya gudana tsakanin su shajara wato rikici abin da ya sarke musu saboda haka ne ma ake kiran itace shajaru saboda sun suna sarke da juna abin da ya sarke tsakanin su duka su kawo wajen ka ka warware musu abin da duk ya gudana na sarkakiya ka warware musu sallallahu alaihi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima in kuma sun kawo shari'ar kayi musu shari'a to kada su ji wani kaikayi ko wani motsi ko wani shakka ko wani damuwa a zuciyarsu ce sun yadda zahiran wa badinan fi anfusihim haraja mimma qadaita daga cikin hukuncinka wa yusallimu su sallama tasliman sallamawa ciki da bai anan kuma a waɗansu ƙadiyoyi daban-daban lokacin da annabi bai dawo ba yana makka ausu da khazraj akwai fifita tsakaninsu da junansu wajen diya akwai wanda suke karban wuski ɗari in an musu kisan kai akwai wanda suke karban wuski sittin in an musu kisan kai to da aka yi kisan kai bayan annabi ya zo sai aka biya irin na daɗin nan sai mutanen suka ce a yanzu ai hukunci ya tashi tunda annabi ya zo ai hukuncin annabi za a ji mu musulmi ne ku musulmi ne addinin mu da Allah mu da annabin mu da littafin mu da mun fita cikin jahiliya yanzu sai hukuncin annabi to an yi jayayya akan wannan ma aka ce lalle aka wajen manzo Allah ya yi hukunci wannan kenan a Zubairu dan Awam dan babar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi jayayya da wani balansare badari to da ke balansare badari yana da wata daraja wurin Allah duk abin da yayi aka ragan masa gonakinsu suna nan a harra ana shayarwa gonar zubairu ita ce ta sama kaɗan gonar balansare ita ce ƙasa kaɗan to sai balansare ya ce zubairu ya saki ruwa ya shiga gonarsa zubairu ya ce sai na gama shayar da gonata ya ce lalle ka saki ruwa ya kai gonata ya ce a sai na gama shayar da gonata to suka jawo shari'a wajen gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zubairu tunda yake kai ne ta sama shine ta ƙasa ka gama shayar da gonanka sannan ka sakan masa da ruwa sai mutumin ya yi suƙud da baka su eh haka ne da yake ɗan babar ka ne ba? Akbar. Maza Allah sai ransa ya ɓaci. To ransa ya ɓaci a ƙa'idan musulunci alƙali in ransa ya ɓaci baya hukunci. Ni ya fi shi baya hukunci. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shi jagora ne gaba ɗaya shi annabi ne mursali ne mai al'umma ba alƙalancin kaɗai ne aikinsa ba da koyarwa da karantarwa da darasarwa duk kayansa ne sai ce Zubairu ka tsare ruwan har ya koma sai ya kai ya kai katangarka sannan ka sakan masa saboda haka aka dauka tun daga lokacin hukuncin ruwa in ya shigo gonar mutum ba zai saki ruwan ba sai ya kawo nan malolota in ya kai malolota sai ya bude wa makwabcinsa to wannan shi ma shi ne kawo wannan to da yake badari ne ba za a yi masa shi badari gata gare shi fala rabbika la yu'minuna حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما للي مسلمي ان امس حكمتي ده مسلمتي شنو القران ده حديثي يا يدي سلما سلما وتكي ده بي
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
فوربك لا يؤمنون حتى ي... فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم هرجا مما قضيت سلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوه إلا قليل منهم wala wannan fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa shadda tasbita to ina masu ƙaryar cewa sun yi imani da kai da littafinka da littattafan farko duk sun yi imani da su amma kuma kai hukunci ba su yarda ba ashe da su ne muka yi musu hukunci irin wanda muka yi wa bani isra'ila fatubu ila ba'ari'ikum faqtulu anfusakum ba za su yarda ba kenan mun yanke wa bani isra'ila in kuna so Allah ya yafe muku to ku tuba ku kashe junanku a kashe mutum dubu arba'in ko dubu saba'in ashe da su ne muka yi musu wannan hukunci ba za su yarda ba kenan walau anna katabna alaihim ashe da mun wajabta musu an uktulu anfusakum ku kashe kanku shine ya yafe wani zunubinku a ukhruju min diyarikum ko kuma ku fita da gidajenku shine yafe wanga a laifinku ashe ba za su yi ba kenan a ukhruju min ma fa'aluhu ba za su aikata ba illa qalilun minhum sai kaɗan daga cikin su da yake ana magana da jama'a musulmi gaba ɗaya ne su munafukai in sun shiga jama'a musulmi hada su ake gaba ɗaya sai su yayu allazina amanu to da yake su Abubakar suna cikin taron sai aka ce illa qalilun minhum sai waɗansu kaɗan daga ciki Abubakar ya ce wallahi da Allah ya ce in kashe kaina sai in kashe kaina yace in kashe mata na da ƴaƴana wallahi sai in kashe su Umaru ya faɗi haka Ammar bin Yasir ya faɗi haka Abdullahi bin Mas'ud ya faɗi haka wasu daga cikin sahabbai suka ce in an Allah ya mana wannan umurni sai mu yi amma kuma mun gode wa Allah tunda Allah bai mana wannan umurnin ba ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من ديركم ما فعلوه الا قليل منهم اي كو غاشي سن يي ga muhajirai sun baro gidajensu sun yi hijira lokacin da Allah ya umarni da ai hijira ai sun baro gidajen nasu ulin kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin taraftum wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ta'ti Allah bi amri ai sun fita sun bar gidajen nan sun dawo madina sun zauna kuma sun fita sun sun fita jihadi an kashe mutane saba'in da biyu a uhudu duk ba abin da ba a yi ba Allah ya saka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alheri illa qalilun minhum sai kadan daga cikin su wala wannan fa'alu ma yu'azuna bihi da sun bi wannan umurni wanda aka yi musu wa'azi da shi kawai abi Allah abi annabi abinda duk manya suka faɗi wanda ya dace da maganar Allah da maganar Nabi abi da sun yarda da wannan la kana khairan lahum wa ashadda tasbita yin haka da shi yafi musu kuma shi yafi musu tabbatar musu da imanin su diga digan su yadda ba za su faɗi su ji kunya ba
wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima wa idan inda sun yi haka sun bi umurnin Allah da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yarda da hukunci wallahi da atina da mun ba su ajaran aziman lada wani irin lada mai girman gaske milladunna daga gare mu
wala hadainahum siratan mustaqima wala hadainahum siratan mustaqima kuma da mun shiryar da su hanya madaidaiciya har zuwa ga ga ga, ga, shuhudu zati domin ai muminai ne wani siratan mustaqimin ko ya saura an riga an gama da su suna tare da Allah suna tare da annabi kuma aka ce za a ba su babban lada kuma za a ce da su hanya ba daidaiciya wato za a yi musu hijabi kenan tsakanin su da Allah su ba wani abu tsakanin su da Allah ba hijabi shine siratan mustaqima wala hadainahum siratan mustaqima wallahi in sun yaka za mu shiryar da su hanya madaidaiciya wadda muke roƙon Allah kullum din in muna sallah muna ce idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man amila بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم a wata riwaya man amila bima alima warasahu Allah ilmu ma lam ya'lam duk wanda yayi aiki da abin da ya sani na ilimin addini to Allah zai sanar da shi abin da bai sani ba ko tsakanin shi da Allah din wattaqullaha wa yu'allimukumullah ko kuma Allah ya koro masa wani malami daga wata ƙasa wata bukata ta kawo shi garin su ya koya masa wannan ilimin inda ya aiki da ilimin da ya sani ولا هدينا صراطا مستقيما ومن يطع الله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا wa man yudi illaha duk wanda ya karbi umurnin nan da aka fadi ne yin ya yi lina mun adiyullah wa adiyur rasul ulil minkum inna duk wanda yayi wa Allah biyayya wato ya kadaita shi ya bauta masa ya yarda da hukuncin sa war rasul da wannan babban manzo sannan ya masa biyayya ya so shi fiye da yadda yake son ransa ya gaskata shi ya ya bi umurninsa amru da nahyu to fa ulaka waɗannan mutane masu wannan to an saki maganan lafazin man an koma manan man kenan wani yuri illa war rasula fa ulaka waɗannan mutane masu wannan irin hali na biyayya wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ulaka waɗannan mutane zamu hada su ma allazina an'ama Allahu alaihim tare da mutanen da Allah ya musu ni'ima an'ama Allahu alaihim minan nabiyina na annabawa wasiddiqina da siddiqai washuhada'i da shuhada'u wasalihina da salihai wa hasuna ulaika rafiqa wannan su ne abokan tafiyar duk mutumin da yi wa Allah biyayya yau manzon Allah biyayya kai wannan karafka ta yi kyau nan ubangiji tabaraka wata'ala ya yi kirari wa annabawa in ya yi kirari in ya musu kirari ya kace wa salamun alal mursalina wa salamun alal mursalina salamun ala nuhu fil alamin salamun ala ibrahima salamun ala musa wa harun salamun ala ali yasin wa salamun alal mursalina to sai aka ga kamar wannan abu ya riga ya yi nisa to sai aka lissafo bayan Allah wazkur fil aka ambaci annabi zakariya da annabi yahaya aka yi kissar su aka faɗi kissar maryam wa ummu siddiqatun kana yakula ni da'am wazkur fil kitabi maryam wazkur fil kitabi ibrahim إنه كان صديقا نبيا واذكر في, واذكر في كتاب موسى إنه كان مخرجا وكان رسولا نبيا واذكر في كتاب إسماعيل واذكر في كتاب إدريس هو النيد أكفر أولئك الذين أنعم الله عليهم وأن متاني سوني فمتاني أن الله يمس نئمة تهر أبدا ودبات الله كثير تهود النصارى بقى من أولئك الذين أنعم الله من النبيين من, من, من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح to har yanzu kuma duk mutumin da yi wa Allah biyayya yi wa annabi biyayya ba a rufe kofa ba ya zo zai shigo annaba dai a rufe siddiqai ba a rufe ba amma ba za ka zama siddiqi fa kamar abubakar ba ba za ka zama siddiqi shugaban siddiqai na waliyai ba ba za ka zama shugaban siddiqai na na shuhada'u wato sayyidina hamza ba za ka iya ba amma kofar siddiqai ba a rufe ba za ka zama siddiqi har yanzu ko mai sadaukarwa mutum ya sadaukar da ransa akan addininsa shine shahidi ko ya mutu wurin yaƙi ko ya mutu wurin yaƙi ba inda ya sadaukar da ransa akan addini ya zama shahidi kuma wanda ya zama haka ya zama salihin bawan Allah ko da bai sadaukar da rai din ba kamar yadda su shuhada din suka sadaukar ko da kamar Allah yana wallahi min nabiyina wasiddiqin wa shuhada salihin wa hasan ulaika rafiqa akwai wani sahabi bararren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bawansa ne annabi sai yantar da shi wani masoyin manzon Allah kamar zai mutu ana kiran sauban sauban kasa wa manzo Allah ido ina kallon manzo Allah ranar sai yazo sai aka gaishe duk a rikice annabi ya ce me yasa mai kasa ba lafiya ce wallahi ta wajen lafiyar jiki kan lafiya na kalau ba wata damuwa da ta dame ni sai nayi tunanin in ina gida ma in na dade ban ganka ba ba na iya jin daɗi sai na zo na ganka nake jin daɗi sai na tuna wata in na mutu muka je lahira ina zan samu ganinka kai kana can cikin darajojin ku na annabawa ni ina in na shiga aljanna ma ina zan je in ga inda nake balle wa kila ma ko ban shiga ba shine ya dame ni na sai Allah ya saukar da wannan aya ina cewa man yudi illa war rasula fa ulaka ma allazina anama Allahu alaihim nabiyina wasiddiqina washara salihin wa hasan ulaka rafiqa duk wanda yayi wa Allah biyayya wa yayi wa annabi biyayya Allah zai hada shi da annabawa da siddiqai da shuhada da salihai wato safu ɗaya har cikin aljanna kuma za su rasa ganin juna ba za a nuna mutu duk wanda kake so Allah zai nuna maka shi ka ganshi kai ko da mugu ne kake son ka ganshi Allah zai nuna maka shi fattala fare fi sawa'il jahim qalat Allah in kitla turdini balle mutumin kirki sai sahabbai annabi da ya karanta wannan aya sai annabi ya ce masa al mar'u man ahabba mutum duk inda yake na tare da masoyinsa rannan su anasu suka ce ba mu taba jin daɗi irin na rannan ba ashe duk inda mutum yake na tare da masoyinsa to Allah ka tabbata kai shaida muna son Abubakar da Umaru da Usman yadda muke son Annabi Allah kada ka raba mu da su man illa war rasula furaka ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin ko wannan aya ta tabbatar da khalifancin sayyidina Abubakar ko shi'a sun so ko ba su so ba ko sun yadda ko ba su yadda ba kowa dai ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne shugaban annabawa ko to wannan bi wala kamar da na nabiyin nabi'ina kenan in an fari sana abubakar me yake cewa as-siddiq ko nabi'ina was siddiqina ko to sai na umaru ana kiransa shahid shahidul mihrabi a cikin masallaci a kashe shi to sai na usman shi ma shahid ne shahidul dari a cikin gida a kashe shi sai na ali shi ma shahid ne a kofar masallaci a kashe cikin wannan azumi saboda haka ne wata manzo Allah ma yana zaune akan wani dutse sai dutsen yana motsi manzo Allah na ce uskun ya hira fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani kai dutse ka ka natsu ka san ba abin da yake kanka annabi ne fa a kanka da siddiqi da shahidai guda biyu to wannan aya tana nuna sayyidina Abubakar shine magajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa
ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليما ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليما samun mutum kai ba annabi ba kai ba siddiqi ba watakila ma kai ba shahidi ba kawai in ka yadda ka bi Allah ka bi annabi Allah zai hada ka da wannan karafta karafka har cikin aljanna ba wahala kai wannan wata babbar farala ce daga Allah zalikal fadlu wannan babbar farala min Allah daga Allah take ba daga wajen aiki ba abin ya fi karfin aiki daga wajen farlan Allah ne zalikal fadlu min Allah wa kafi billahi alima Allah Allahu a'lamu haythu yas'alu risalatihi kamar yadda Allah shi ya san wanda zai ba manzanci ya riga ya bayar an gama haka shi ya san wanda zai ba siddiƙanci ko shahidanci ko salihanci din wa kafi billahi alima Allah ya isa masanin kowane mutum abin da ya cancanta wanda ya kamata a bashi
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ديك أني مغنى شهداء to bari ai maganar yaƙi ya yi allazina amanu ya ku mu'minai ku zo hirakum ku zauna cikin shirin ku fa Allah yana gaya mana ku zauna fa cikin shirin ku ku zo hirakum wa iddu lam mastata'tum min quwwatin wa min ribadil khayl ku zauna kullun cikin shiri ku tanadi makamai ku tanadi dawaki abin hawa wannan in zamanin yanzu ne aka ce a tanadi makamai su ta kuba su su su doki su ai kaga jihadin ba zai yi ba ashe kenan wannan tun aka ce kuzu hijrakum kuma mu musulmi ce dole mu yi boko kenan dole mu yi boko in ba mu yi boko ba yadda za mu yi kuzu hijrakum din nan yanzu abin da aka yi wa Baghdad da ba su da boko sa iya tare kansu har kwana 40 ba za su iya ba saboda haka dole kenan musulmi ya yi boko don kar ya zama lalataccen abu a duniya kuzu hijrakum ku tsaya sosai ku rike ku yi tanadi ku rike tanadi ku tanadi ku kare kanku ku zo hijrakum fanfiru subati nawin firu jami'a kuma ku rika zuwa in shugaban ku ya bada umurni wato manzon Allah kenan in ya bada umurni ya tura ku yaki ku je in kuma gaba ɗaya ne ma za a tafi yana ciki kenan a tafi ya tura an yi sau arba'in da shida ya je da kansa sau ya je da kansa sau ishirin da tara sallallahu alaihi wa sallam jami'ar din kenan sun ce wannan aya mansukhiya ce saboda da aka ce an an aya cikin bakara aya cikin surat tauba in firu khifafan wa sikaran wa jahidu wa malikum anfusakum fi sabilillah zalikum khairul lakum da wan wa ma kana al-mu'minu yanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu yatafaqahu fi ad-din amma wasu malamai sun ce ba mansukhiya bace waccar aya wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffa da wannan duk suna aiki kowace da lokacin aikin ta na'am
Ubaina da fatu matan malam sani fari mutum biyu a ƙaramar hukumar bali jihar taraba zuwa ga ce bayan gaisuwa ta da fatan alheri Allah ya saka maka a bisa taimakon addinin musulunci da musulmai da kake yi tambayar mu anan shine Allah ya kara maka lafiya tambayar mu tace muna son sai ya mana bayani ka an ce namiji da ke shiga ɗakin matarsa wasu ba ranar kwananta ba ne an ce ko magana da ita ba zai yi ba wannan gaskiya ne na biyu kuma idan mace ɗaya ba ta nan ya samu shiga ɗakin ɗayan in kishiyarta ba ta nan
baiwa alhaji bawa liman liman katagun addu'a ya rasu Allah ya ji kansa fatiha mara daya kulfa goma sha daya salatul fatih goma goma amsar wannan tambayoyi amsar wannan tambayoyi na farko dai ko waɗanne mutane da suka ajiye gidansu akwai waɗanda kishiyar da ba su yadda ba ranar da ba kwanan wance ba wance ta shiga ɗakin mijinta ko ɗaukan kaya ko kaiwa kaya ba su yadda ba to in irin wannan ne a rike musu yadda suka rike akwai ko wanda sun yarda da junansu ba komai kisha za ta shiga ɗakin mijinta miji zai shiga ɗakin kisha ɗauko wani abin da ya dame shi su riga sun yadda ba sa ɓata rai to la ta limuna dai wa la ta lamuna kada a zalunci juna ne wannan kenan in ko mutum matarsa ba ta nan ɗayar ba ta nan ai dole ne ɗayar ta zama ita ce matar tasa kuma in ya yi tafiya da ɗaya in ya dawo gida ba sai ya biya kwanakin wannan ɗayar ba to kuma kafin mu ci gaba da wasiƙo akwai wanda suka kawo mana sadaka zakka ya kamata mu ambace su musu addu'a kamar maloni ya kawo mana dubu ashirin da biyar abg shi ma ya kawo mana dubu goma sha biyar Allah saka musu amin mai mana gwar ajiya mai mana gwar ta kawo naira ɗari wani bawan Allah da jefar sunansa ba shi ma ya kawo naira goma dan ga musu addu'a Allah saka musu amin sai tambaya kuma zuwa gare ka tambayar kuwa ita ce a tambaya dana shine kai mutum eh da yawa wani mutum ne yawa matarsa saki uku bayan ya sake ta ta je ta aure namiji daga baya kuma sai yana zagayawa yana ba ta kuɗi yana mata toshi yana ba ta kuɗi har da atamfofi to don ta saki wannan sabon mijin ta dawo ta aure shi to ta saki tsohon mijin ta dawo ta aure shi ya auren yake tsakanin ita da
idan shi ne ya fidda ita in shi ne ya fidda ita dole amma mijin ya sake ta ta gama idda laifin abin da ya yi na cin mutunci da keta doka yana nan amma bai taba auren su ba auren su yana nan alhamdulillah alhamdulillah Allah ji kanmu Allah ji kan iyayenmu Allah ji kan murigayenmu Allah ji kan alhaji bawa Allah ji kan murigayenmu duka Allah sa mu cika da imani Allah ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu malamanmu Allah sa ka shehu mu da alheri Allah ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ji addu'a mu da addu'a wanda muke musu addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da lahira kiyam sanin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحج باب